أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما بعد أيها المسلمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan sallama ta addinin musulunci, muna ana tabaraka ta'ala godiya mai kowa mai komai wata cikin nimamansa da kaddarawansa ya ba mu yi masalatan ɗaya daga cikin sallolin farilla da ya farfanta mana muka yi sallar magariba a wannan lokaci a cikin jami'a. sanana tabaraka ta'ala ya sake hara mana lokaci daga lokutansa muka taru a cikin daki daga dakunansa badan komai ba sai an ci gaba da karatunmu da muke cikin littafin masalikul hunafa fi walidayhi al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam da alhamdulillah muna nan ne a cikin matsalaki na biyu wadda kyona littafin yau za mu yi karatu na goma sha shida dama mun ɗauke shi karatu mai zogon zango alhamdulillah sati da ya wuce mun yi karatu a cikin a wasu daga cikin hadisan alaihi sallallahu sallama wadda imamu sayyidi ya kawo a cikin wannan almaslak tsani to mun tattauna sosai cikin su lokaci ya halinta muka samu gurin tsayawa muka tsaya wadda mun yi karatu wancan sati din imam sayyidi ya kawo wasu hadisai wadda suka zama hadisai masu ishkali sai imamu sayyidi ya dauke su ɗaya bayan ɗaya zai fara bayanin su wadanda hadisan suka jawo dalilin faɗawa wasu cikin abin da Allah tabaraka ta'ala baya so a fada a cikin irin wa'annan zantuka dai imamu sayyidi ya kawo hadisai ya ce bayan gurta fama tasna'u bil ahadithi dalati ala kufriha وأنا في النار وهي حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ليت شئني ما فعل أبواي wannan hadisin da wala tasal an asabi jahim cewa wannan ayar ta sauka ne akan mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ka kawo da kuma cewa ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena da hadisin nan da yake ya gaya a abi mulaika ce ummikuma finna ummikuma finnai fa shaqqa alayhi ma fada'ahu ma fa qala inna ummi ma ummi kuma wannan hadisin imam sayyidi sai ya fara bayanan su kamar da muka yi a wannan sati ne sai ce amma al-ahadithul lati dukirat amma hadisan da aka ambata din nan ce ba hadisu laita shi'i ma fa'ala abawayya abawaya fa nazalat al-aya ce wannan hadisi din da faɗi ba ki da shi a cikin da daban a sayyid bukhari da su sayyid muslim ba ba da daban hadisi ba ita daban da suka zama an dogara da su cewa inna ma zakara fi ba'di tafasil ko zikira an ambaci wannan hadisi ne a sashin tafsirai bi sanadin munqati'in la yutaddi bihi wa la yaqulu alayhi itilaki mai kinki wanda ba a taɓa hujja da shi kuma ba a komawa zuwa gare shi sai ma musulmi ya ce walau jikina la tajji bil ahadithil wahiya la aranna ka bi hadithi wahin aka zaunu jauzi ki da ci za mu kafa hujja da za mu zo ci za mu kafa hujja da hadithai masu rauni akan irin wayannan matsalolin in yace da mu karubalance ka da hadisin nan mai rauni wanda ibnu jawziya fitta shi min hadisi ali marfu'an daga hadisin dinna ali hadisi ne marfu'i cewa hafasa jibrilu alayya fa qala inna allaha yuqri'uka salam malaika jibrilu ya sauko min jalil sallallahu alaihi wasallama yace Allah yana gaishe ka wa yaqulu kuma Allah na cewa inni haramtu an-nara ala sulbin anzalaka ya haramta wuta inji Allah akan tsafarin da ya saukar da kai wa baɗin amalaka da cikin da ya dauki da ya dauke ka wa hijirin kalafa kafaraka da kuma cinya wadda ta raine ka wa yakunu min babi mu'aradati alwahi bilwahi sai muka yaka sai kasance a babin ƙaru kawo ƙalubale mu'arada da hadisi mai rauni da mai rauni sai illa anna la nara dalika wa la natajibi imam sirri ya ce muna ganin ba ma ganin mu aikata haka kuma ba ma kafa hujja da shi to sai imam sirri ya ce summa inna hadha sabab mardudun bi wujuhi ukhra min jihati usul wal balagati wa asrar al bayan وذلك أن الآيات من قبل هذه الآية ومن بعدها كلها في اليهود من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون إلى قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه فربه بكلمات إذا ثم إن هذا السبب إلى لمن السبب دين da aka kawo ya ce mardudun abun yi maraki ne ko abun mayarwa ne bi wujuhin kokora da wasu fiskoka daban ya ce min jihati usul ta bangaren usul wal balagati da bangaren balaga wa asrarin bayani da asrar na bayani ma'ana abun da ya tafi ilibul bayan وذلك أن الآيات من قبل هذه الآية ومن بعدها شلل آيين da suka zo kafin wannan ayin da ayoyin da suka zo bayan ta yace duka ayoyin gaba ɗaya suna magana cikin lamarin Yahudawa ne shine da aka kawo ayin cewa kar ka yi tambaya game da ashabul jahim sai ma mutum yace wannan duka ayoyin tun daga inda Allah tabaraka ta'ala yace ya bani isra'ila kuruni mati allati al'amtu alaikum tun daga nan yace duka Allah yana magana da Yahudawa ne har zuwa aya ta 120 cikin suratul baqara ita ce walan tadda anka yahudu walan nasara ta tabi'a millatahu qul inna hudallahi huwa al-huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm ma laka min Allah min waliyyin wala rasul ki har zuwa wannan ayan gaba daya Allah tabaraka ta'ala yana magana da Yahudawa ne to sai ma mutum ya ce wali hada saboda ma haka ne kutibatil izzatu bi mithli ma sadarati aka cika kissar da irin abun da ta fara da shi dama da maganar Yahudawa ta fara mun gane shi ne ya bani Isra'ila da banu Isra'ila ne ko to sai Allah ya cika kuma magana ya ya cika kissar da maganar banu Isra'ila to sai ce wa huwa qawluhu ta'ala shi ne fadin Allah da yake ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum al-ayat ne wannan ayatu da biyu din Imam Tiyuni yake mata bayyana annal murada sai ya bayyana cewa abin da ake nufi sai ce abin da ake nufi sai ya bayyana cewa abin da ake nufi bi ashabin jahim din nan su ne kubbaru ahalin kitabi kafirai ahalin kitabi da su ake magana cewa karwarar zalika musarra al-bihi fil asr Jakika wannan ya zo a bayyane a cikin hadisi, hadisin da a kare da abdun rukumaiki, wasu ya bi wabin jiraidin, wabin munzir fi tafasirin an mujahidi, ƙwala min awwalin baka, min awwalin baka raki, arbau a yakin filatin mu'minina. Wa salata asharat ayat filatin munafiqina, wa min arba'ina aya ila ishirina wa mi'a fi bani isra'il ijradu sayyun ki saboda haka ma ya zo a bayyane a fili shi hadisi wanda Abdul Rubayl ya fita da Tiryabi da Ibn Jurayj da Ibn Mundir a cikin tafsiran su da suka fitar daga Mujahid Mujahid ya ce daga farkon suratul Baqara ayoyi guda hudu suna ba da sifar mubine ne an zuwa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna wannan tun daga farko ayoyi guda hudun nan hudan lil muttaqina har zuwa kan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna wannan duka tana magana kan sifofin mubine ne to sai ayoyi guda biyu suka ce magana kan sifar kafirai إن الذين كفروا سواء عليهم أعلم الجمع لم تبذلهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم شو مكان الكافرين يا كاري شو تنتج لكما ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هل هو يكاد البرق يقرب أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير آية تتهيد أجرين كيرا إن كثير آية يبدا أولو كثير تفرقوا يبا كبيا سورة البقرة أبو كثير بدا بيو درجة من بياني كان كاجرين kagan ka dama ka bakwai ko to aya goma sha uku gaba ɗayan su magana munafikai tundi wa minan da wa minan nasi man yaqulu amanna billahi har zuwa kan ya kawo bar duka yana magana kan kafire aya kenan goma sha uku to wa min arba'in aya tun daga aya ta arba'in kuma cikin suratul baqara ila ishirin wa miya har aya ɗari da ashirin har zuwa aya ta ɗari da ashirin duka suna magana kan banu isra'ila ita ce wata aya daga kan ya bari isra'ilan kuro ni'matiyar lati al'autu alaikum har zuwa walantar da hankali yahudu walan nasara za ta tafi a millatahu har zuwa kan wannan aya duka ayoyin suna magana ne kan baro isra'il kaga ya nuna maka kenan kenan wannan aya don suka kawo ko suka ce wa la tasal an asabil jahim din nan Imam Sayyidi yace malamai da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa man ma yu'addibu zalika anna surata madaniyya anna surata madaniyya wa aktharu ma kutiba fi ayati ta wanda yake karo ga wannan imamu sayyidi surar madaniyya ce kuma yawanci abuwayen da aka yi ta magana da su cikin surar yahudawa ne wa yuwarsu zalika min hadisi munasaba anna al-jahima ismun لما لما أظن عن من النار فكما هو مبتدا لغة والعصا yace yana daga cikin ne yake karfafa wannan shi ne yana daga cikin ne yake wannan giza ta bangaren munasaba lalle ga jance jahil din suna ne na abun da ya girma ba daga wuta ma'ana wuta mai girma kenan kamar yadda duka da hadisai suke hukuntawa sai ya shakara turabi hatim al'adi malikin fi kawai tara ashabul jahim qala al-jahim ma azuma min an وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في قوله تعالى لا سبعة أبواب كان أولها جهنم ثم لظى ثم الرطبة ثم السعير ثم سقط ثم الجحيم ثم الهاوية قال والجحيم فيها أبو جهل yace to a ibnu abuwati ya fi dalili ibnu abiyati daga abi malik shi fadin Allah da yake ashabul jahim din nan sai yake al-jahim din ita ce wutar da ta girmama ibnu jarir ya fi dalili da ibnu munzir daga ibnu saduraidi shi fadin Allah da yake laha sabatu abwabi tana da kokofi guda bakwai qala yake wanda yi a awalwa na farko shi ne akwai jahannama Allah ke yayi sun malawa sun malhuɗawa sun matsayi sun matsaƙara sun maljahim sun malhawiya bayanan su ne guda bakwai duka wuta ce ne Allah ke yayi to sai ce ƙala ya ce wani jahimu fiya abuja wannan jahim ne a cikin abuja ne kamar da ya tabbata cikin hadisi cewa jami'u biya abu jahali isnadu sahihu isnadu hadisi ne ingantacce ne ainihin rayuwa yace to fallayu bi hadhihi almanzila man azuma kufruhu wa sadda wuzuru ce to wanda ya tantanci wannan masauki jahannama kenan ko jahim din wanda ya tantanta a sace a ciki shi ne kiran man azuma kufuru wanda kafircinsa ya girmama man azama suwa man azuma kufuru wancan da wizuru zunubinsa ya tsananta wa anada anhu a inda da'awati wa baddala wa azrafa wajaha da bada ilimi sannan yayi tauyin kai yayin da aka kira shi ya canza addini ya juya kalmomin Allah wajen da ba da ilimin ya yi jayayya bayan ya san gaskiya ne laman kuwa bi mazangati tafi banda wanda ake tsammanin Allah zai sassautawa da kenan da in ka ji jahim tunda ce wuta ce mafi girma to wanda zai shiga cikin ta shine mafi girman laifi wa idza kana ka sahabi abi talibi annahu ahwan ahwanu ahli an-nar azaban liqarabatihi min sallallahu alaihi wa birrihi bihi ko barihi bihi ma idrakihi da'wa wa imtidaihi min al-ijabati wa tul umrihi fama zannuka bi abwayki alladaini huma ashaddu minkum qurban wa aqadu qubban wa asana udran wa asara fa ma'adha allahi an yadhunna bihi ma annahu ma fi tabaqati jahim fi tabaqati jahim rawtin yati idan ya inganta cewa shi abu ɗali kamar yadda alai sallah sallah yake shi ne mafi saukin azaba a wuta saboda kusancinsa da annabi ko da kyautayi da yawa alai sallah sallah na gasa da yawa zalla sallah sallah tare da kifa ya riski dawa ya riski wa zalla sallah sallah na ko annabi yana sannan kuma ya iya karbi addini sannan kuma rayuwarsa ta tsawaita to yaya zaton ka ga iyayen nan waɗanda su su ne suka fi tsananin kusanci da annabi suka fi karɓa soyayya gare shi sannan kuma suka fi uzuri sannan kuma mafi takaikuwar rayuwa yana tattare da su yaya zaton ka ga su yace fa ma'adalla an yazunna bihi ma annahuma a fi tabakatin dai yace Allah ya kiyaye shi ba musulmi a ce mu mu zace cewa suna cikin nabaka ta dare wa an shaddala alaihim al'azab al'azim kuma ce Allah zai karanta musu azaba da tsanani hada la yaqabu man lahu adna zawjin salim mawji ne ce wanda yake da zauki ko da ai kadan ne zauki salim ku cece yace wannan ba zai taba fahimtar wannan magana a ce suna wannan nabaka ne sai ce wa amma hadisu anna jibrila zaraba fi sadri kaga ya ka maka magana aya kan da ka ce ta sauka kan sai ce ba kan su bane kenan yace tun daga aya nan sai ya bari isra'ila kuru ni mati allati an'amtu alaikum har zuwa aya ta ɗari da ashirin gaba ɗaya Allah yana magana da banu Isra'il. Kaga ba su bane kina. Kaga wannan ayar wanda ya kawo Imam Sirri ya kore yace ba kanta ba. To na biyu Imam Sirri yace amma hadisin cewa malaika Jibrilu ya taba gidda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tastaghfir liman mata mushrikan kar ka nemi gafara ga wanda ya mutu yana mushriki. yace fa innal bazzara akarajo bi sanadin fihi man la yu'raf imam al-bazzara ya fito da hadisi da istinadin wanda ba fata fata ba sai shi a hadisi wa ma hadisin kaga ya gaba da hadisin shi wanda ya ka hadisin shi marawaitin hadisin ba ba san shi ba in gani balle ma fara tunanin kin sika ne ko kuma ba sika bane kage hadisin wanda ba san shi ba fata fata shaje shi ma yake gera ba a magana tunda shi ba ba san shi ba bare a kama magana shi zika ne ko ba zika ba ne yace wa amma hadisi nuzul al-ayat fi zalika falaikun aida hadisin da yazo yace aya ta sauka kan wannan yace ayu shi ma da yi kaga wannan duka hukuri su والثابت في الصحيحين انها نزلت في ابي طالب hadisin da ya inganta ma cikin bukari da muslim wannan ayar ta sauka ne kan abi talib ba kan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wa qawlu sallallahu alaihi wasallama da fari annabi sallallahu alaihi wasallam lahu ga abu talib din da yake la asaga idan laka malam kunha anka haka annabi ya gaya masa yace ba fa zan nema maka gafara muddin Allah bai hana ni ba mana muddin ba hana ni nema maka gafara ba zan nema maka gafara kaga duka da shi yake magana wa ma hadisu ummi ba ummi kuma sama hadisin ummi ba ummi kuma innan yace fa akara da ulhakim fil muslim musadarak maula ki rabi da hadisi a cikin musadarak nashi wa qala sai yace sahihun imam al-hakim ne yace sahihi ne shi babu sahihi yace amma wa shamil mustadrak fi tasahulihi fi tashihi ma'ruf yace shanin a mustadrak da imam al-hakim cikin sakacin sa guri inganta hadisi yace wannan duk malamai sun sani wa kad takarrara fi ulum al-hadisi annahu la yuqbalu tafarruduhu bi tashihi kuma hakika ya tabbata cikin ulumul hadisi duk ɗalibin ilimi malamin hadisi ya sani ba a karɓar hadisin da iya imamu hakim ya inganta shi a cikin musadar da ta yi inda shi shi kadai ne ya kawo shi cikin musadar ya ce hadisin ingantacce ne malamai ba sa karɓa saboda me saboda ka samuli ta samulu sakacin sa gurin inganta hadisi ya ce sun ma'annar da hadisi في مكتسر المستدرك لما أورد هذا الحديث ونقل قول الحاكم صحيح قال حكيم وقلت لا والله وعثمان بن أمير دعوه الدار الكتب فبين الذهبي دوب الحديث فبين الذهبي دوب الحديث وعلف عليه يمينا شرعيا وإذا لم يكن في المسألة إلا أحاديث ضعيفة كان للنظر في غيرها مثلا Imam Sirri ya ce Imam Zahiri da ya yi muktasar na mustanar na Imam Al-Hakim yayin da ya kawo wannan hadisi ya nakalto kuma maganar Imam Al-Hakim da ya ce sahihi ne qala aqiba sai Imam Zahiri sai faɗa bayan maganar sai ya ce kultu sai na ce la wallahi mamu za ya ce wallahi ba da yi ba sai da yanki da sai ce fa usman bin umair da abu darul kudu ta usman bin bin umair din nan imamu darul kudu ya ce ma da yi to fa bayyana zabi duk falali sai imamu zabi ya bayyana hadisin nan mai rauni ne وحلف عليه يمينا شرعيا كما يرسوا تشريعا يتي والله ما تابع عند تشيبا لا والله كاغن yace wa idza lam yakun fil mas'alati ila ta cikin wannan matsalan babu kowane hadisi illa hadisin da ibadu sai hadisai a hadisin hadisai da ibai yace kana da nazari fi gairi ya mazan yace to yin nazari cikin wannan da akwai akwai damar su a ce misali a shiga cikin wasu su a dube su to kaga dukkan imamu sayyidi ya gama da wayannan maganganu kuma imamu sayyidi mun sani masu abun ne suke magana ko ce imamu sayyidi ya ce to malaman hadisi sai ce imamu sayyidi ya ce saboda shi a cikin ilimin hadisi imamu to wannan bayanai kan hadisan da aka kawo wanda suke da iskali kenan sai ba mutum ya ce al'amurin radio lamari na hudu mimma ya tafi bihi li hada al-maslak annahu qad thabata an jama'atin kanu fi zaman al-jahiliyyati annahum tahannaku wa tadayyanu bi din ibrahim alayhi salam wa taraku shirka famal mani'u an yakuna abawan nabi sallallahu alaihi wasallam salafu sabilahu fi dhalik mawuce da ya ce lamari na hudu na daga cikin abin da zai taimaka ya ce a wannan matsalaki na biyun da muke magana kai shi ya inganta cewa wasu jama'a wanda suke lokacin jahiliya a lokacin jahiliyar sun zama sun yi riko da addini a zai ibrahim sun ba shirka ya ce to me zai hana ta iya annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga wannan layi me zai hana في قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في التلقين تسمية من رفض عبادة الأصنام في الجاهلية اتياض الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي يا ولا cikin تلقين ya faɗi sunayen wanda suka karkabu suka daina bautar gumaka a jahiliya a farko sai ce abubakar siddiq sai na bakar sai ce zai dubni abu bin rufai sai ce ubaidullah bin jashi dan uwan zainab kira sai ce usman bin ruwai sai ce warqat bin nawfal sai ce rabab bin barra sai ce asadu abu quraib bin umayyi sai ce qus bin sa'ada al-ayali sai ce abu qais bin sarmata inta ya kawai ne shi dukkan su lokacin jahiliya sun bar bautan gunki sun rike addinin annabi ibrahim yace to me zai hana wannan ayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiga cikin su me zai ha to ai babu wani abu da ya tabbata da tare da su cewa ko an same su cikin shirka sannan qur'ani ya ce Allah yana jujjuya wazala cikin masu jira Abdullahi bin Abbas yace min nabi ila nabi ta karatu karabiya ko ga zai daban-daban manzana da kanta yake karatu min nigayi wannan abubuwan min safari ko tun diga ne ya rawa yake har sai da iyayen suka haife ni wannan duka ne suna nuna tsarkin nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa karwara da ahadisu bi ta'alluqi da ilmi ab taqiqa bi sai sun zo da riko da zain dan am yayi da addini da waraka da kai وقد روى ابن إسحاق وأصل في السيد تعليقا عن أسماء بنت أبي بكر قال لقد رأيت زيد بن أم ابن نفيل مستندا زاره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش ما أصبح منكم آل على دين إبراهيم ليه ثم يقول اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك أبدتك به ولكني لا أعلم Mawuti ne ce ya zo cikin hadisi ko ya zo cikin hadisai cewa zai mu ɗarfam da waraka da kai suna rike da addini a jahiliya. Shagika yi wani shaka ya rawaito, amma asalin hadisi yana cikin ingantattun hadisi bukari, ta halika na hadisi ne mu'allari. Daga asma yana bibakarin tasi. Hakika ta ga zaidu ɗan amur ɗan nufai mustanidan zarar ya jingina bayan tsakilar kama jikin kama ya kuri yana cewa ya ba shara ƙwarikin ya ku ƙwarai shawa ma asba minkum adun ala dini ibrahim gai ke bin cikin ku ba wanda ya waye gari yana addini ala ibrahim bane sun bai kuri da ya bari wannan maganar sai ya ce Allahumma inni law a'lamu ahabba al-wujuhi ilayka yace ya Allah da na san mafi soyuwar abubuwan da ake fuskantar ka da su da na bautata maka da shi walakin ni la alam sai dai ban sani ba kaga yana rikice nan da addini qultu imam sayyidi yace wa hadha yu'ayyidu ma taqaddama fil maslak al awwal yace in bai karatu bai manta ba wannan wannan hadisi yana karfafa abun da ya gabata a maslaki na farkon ai ya kama gare shi ko ana lam yabka izaka man yablughu da'wata wa ya'rifu haqiqata ala wajhiha cewa imam tindi da yake ai dama lokacin ya nabi sallallahu alaihi wasallam babu ma wani wanda ya yi mun gane wanda zai isar da sabon addinin annabi ibrahim babu kuma wanda ya san haƙiƙanin addini ya isar da shi a yadda yake ai a baya ya fara kaga yanzu abu bin lufai ya ce duka ƙuraita gaba ɗaya ba wanda ya san ba wanda yake kan addinin da yanzu ko kuma ya buɗi baki ya ce ya Allah da na san abubuwan da ake fuskantar ka da shi wanda ka fi so da na bauta ta maka shi kaga ya nuna cewa sun yi karanci ba ba mata ba can baya ne karatun baya ne wanda shi ta yuri ko ana rubutu ana tutan ba mata da yaɗi ba wa kan zabun aimin fi da ra'ayin nubuwati an amrubi da asabar salami qala sulaimi qala rajibtu an aliyati qawmi fi jahiliya wa ra'aytu anna al-baqi ya'buduna al-hijab yace abu nu'ayn ya fi hadisi cikin da ra'ayin nubuwa daga amru dan asabatan asalin na sulemi kale ya ce na kyamaci al'ariya ki kauni gumakan da mutane na suke wani tafi jahiliya kina kyamaci su tun da dawa ragiba abun da yake fassara shi mai yazo gabansa in an ne kyamata in fi ne so ko ala so ko wa ra'aytu anna al-baba sai lalle ina ga tabbas na tabbatar ina ga baka ne tuna wurin sawa duwa kaga kenan amr dan asaba asulun kaga ya tabbata cewa shi ne shi ma yana rike da addini sai ya ce wa aka rijal bayhaqi wa abu nu'aym kilawu ma fi dilal fi dalali min tayi ishaq an shaykin عن شيخ من جهينة أن أمير بن حبيب الجهني ترك الشرك في الجاهلية وصلى لله وعاد أتى أدرك الإسلام yace imamu bayan da mun waye sun fi hadisi duka cikin dalailin nubuwa ta hanyar sha'abi daga wani shehi daga juhaina cewa lalle umayr dan habibin juhaina ya bacci ka a jahiliya ya yi sallah don Allah ya rayuwa sai da yake musulunci sannan wa ƙara imamun ashariya a sheik abul hassan al-ashari shugaban ashariya gaba ɗaya abul hassan al-ashari ya ce wa abubakar ya ce suna bakar dinnan da kuke gani ma za na bi aini rida minku fastalafan na su fi murari biya da kara ma'aunar tsari sai faɗi wannan magana yace tana maka bai bushe ba yana cikin kulawa ta Allah cikin yarda da ta Ubangiji sai maluwa suke sabani shi menene imamu abul hasan al-asari yake nufi da wannan magana fakara babu wasu daga cikin suka ce ina al-asari lalle imamu al-asari ya buri ya ce ina babakar siddiq kana mu'minan kamar al-isa ifa wanda imamu al-asari yake nufi sai bakar mumini da suka rayu a nan sallallahu alaihi wasallam wa kana akan usman da wanda ce bal arada annahu lam yazal bi halatin ghayr maghdubin fiha alayhi ta abunda imamu al-asari yake nufi sai bakar bai kushe ba a cikin wani halin da ba ba ba hali ne da Allah yake kushi akan mai irin wannan halin ba mun gane da ilimin layi ta'ala bi annahu sayyidu saboda ilimin Allah cewa Allah ya yi dama sai na wakar zai musulmi zai zama mumini sanarwa ya tsiru min kulasar labara kuma zai kasance daga cikin tatattun daga tattu ya ce wannan wasu malamai sun ce ƙara ce ta iya fi mutubuki mamu ta iya fi mutubuki ya ce laukara ha za muradu in dai wannan shi ne da muradin imamu abu hasanin alƙari ya ce so lasta wa siddi wa sayi sahaba bi zalika sai da sai wakar ya yi daidai da sauran sahabbai cikin wannan ko da bai yi daidai da su ba cikin wannan lamarin wa hadhihi wa hadhihi ibaratu allati qala al-alqari fi yaqi siddi lan tufasalu fi yaqi dai yace wannan ibara ne da Imam al-Alqari yayi amfani da cikin sayyidina lamarin sai da wakar siddi yace ba a kiyayo irinsa cikin haƙƙin wani sai ya waka yace fa sawabu da ce da yake daidai an yi kare a ce inna siddiqa lam yazbut an wa la tusu billahi ta'ala sai bakar cewa wani lamari hali na kwaku cewa Allah kwata kwata bai tabbata da tare da shi ba fala annaha aruhu qabla al-fikta ka hali zaidi bin amr bin nufayl wata kila ne watakila ne la'alla halin watakila ne halinka kafin haiku annabi sallallahu alaihi wasallama kamar tsarin ibnu azaidu ne dan amurkan nufai shi ma ta annaba kenan bidin ibrahim wa karanihi da kuma ire-irensa falihari ka sasa sigita bittiki saboda haka imam al-asari ya kebanci sai na baka da ambato an gairihi ila sahaba da bari wani sa daga sahabbai in ta kana musulmi sai to magana imam musulmi ya kare sai imam musulmi zai shari qultu imam musulmi yace sai nace wa kadhalika naqulu fi haqi abawayyin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga za mu rashi yakin iya manzala sallallahu alaihi wasallam annahu ma lam yazbu arwa alatu kuburi billahi wani hali na kafin cewa Allah bai tabbata gare shi mun gane bai tabbata gare su ba wala Allah wala Allah wata kila ma ne yake halin ma ka hali zai ji bin abu bin nufai shi shi ma sai mu faɗa ka to ta kila da halin su kamar halin zaidu ne ɗan amurkan nufai mun gane watakila halin su ba kamar halin jerin ne kan amurkan dufai wa abi bakari siddiq kamar kuma irin na tsina baka wa dalabihi ma da irin su ma anna siddiqa tare da cewa lalle tsina baka siddiq wanda ya dabda am da zai dan am inna wa asala lahum tahalluba fi jahiliyyati bi barakatin nabi sallallahu alaihi wasallam ai sun samu riko da addini ya tabbata musu ne tun jahiliya saboda albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna ma kana sadiqaini da ku qabla bisa domin ai da ma su abokan manzon Allah ne kafin aiko annabi yace kuma kana yawadani kasira kuma suna so shi dai sosai to fa abawa maula bi audi barakatihi alaihi yace to ai iyayensa su suka fi da a dawo musu da albarkarsa cikin su wa yabli imamin ma alai alil jahiliya da kuma a kiyaye su da abunda mutanen jahiliya su Shima musu yi kaga yadda yi sharhin wancan da wannan lokacin to kaga duka da imamu sirri na buɗa maka yadda lamarin yake to zai tashi fahim kulta sai mu tsaya kan shi saboda lokaci ya harayi cewa fahim kulta baqiyat wa mudatun wahida wa hiya ma rawahu muslim an anas anna rajulan qala ya rasulullah ayna abi kana finna falamma afada afu fa qala inna abi wa abaka finna to zai shirin asalin inda ake tafi idan Allah kai mu wani tashi Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye mu da fadawa cikin irin wannan maganganu wa sadaki da kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam wanda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah tabaraka ta'ala ya yi mana wa masu kuskure ne albarkaci ne sallallahu alaihi wasallam shi da wa ilimi ana so ka dauka da gurin malamai kaga yanzu idan ka je ka karanta hadisi to sai ka zo ka ce bari kai yi bayani sai kai bayani ka kaji ka zari ka ga baka ba da kariya ilimi ba ga yadda ake daukar karatu mun dauko karatu masalin mun da fatun bi ga farko inda yayi ke kan wannan matsala ne kuma ga shi yau mun karatu na goma sha shida kuma sai mun kai karshen littafi shafi takwas yanzu ya rage in Allah ya da na san zai dauke mu sati biyu nan gaba to sai in mun gama sai kuma mu ga me ya dace mu saka Allah tabaraka wa ta'ala ke muke wanda sanai da cikin Allah ka mana saukin sa da mun Allah sanya wa sai da albarka da kuta Allah ya rufa mana cikin duniya da lafiya Allah sanya mana kilasi cikin ayyukan mai ce da wannan ya Allah tarbiyyantar da mu tarbiyyantar da yayan matasanmu da suka kauce ana dama da su kan hanya Allah ya shirye mu Allah ya shirye su da baki da albarkacin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka rasu tun daga zamanin al'adama zuwa tashi a kiyawa Allah ya jiga su Allah ya fata musu kuma Allah ya sa mu cika da imani iyayen mu Allah ya jiga su Allah ya sa wanda suke nan mu su lafiya albarkacin Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammadin fatihi ma'ul barakatuhu lima sabaka nasrul ila والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه المثال العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وارحمنا واسع خير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والصلاه والسلام عليك يا رسول الله